أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد متى شكرتم نيو أتكين أصول ثلاثة shine ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama shine sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sani irin na addini sani irin na dangantaka sani na yaya kamata ka mishi biyayya da wajibcin soyayya a gare shi da dukkan abubuwan suke da alaka da wannan wannan shine girgam na uku asali na uku a cikin asali guda uku wanda malin ya rubuta littafin akai mala ya ce wa huwa ma'rifatu wa huwa muhammad ibn abdullahi shine muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib dan hashim hashim dan daga quraishawa wa quraishun min al arab su kuma quraishawa daga larabawa ne wal arabu min zurriyati isma'il su kuma larabawa daga zurriya annabi isma'il ne dan ibrahim al khalil bada dan ubangiji subhanahu wa ta'ala mala ya ce alaihi akan shi shi annabi ibrahim wa ala nabiyina kuma akan annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu salati wa taslim walahu min al'umri manzala sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekaru thalasun wa sittuna sanatan shekara sattin da uku minha arba'una qabla nubuwati ya yi shekara arba'in kahin a bashi annabta wa thalasun wa ishiruna nabiyan rasulan sannan kuma ya shekara ashirin da uku yana matsayin annabi manzo malice nubi'a an ba shi annabta bi iqra da suratul alaq wa ursila an aiko shi ya zamanto manzo bi mudaththir da suratul mudaththir wa baladuhu makka garin shi garin makka ne sannan kuma wahajar ila madinati yayi hijira zuwa garin madina ba'athahu Allah bin nazarati an shirk Allah ya aiko shi dan ya gargadi da jan kunne da da kashedi da kwatantawa mutane su yi hattara da abin da ake cewa shirka sannan kuma wa yad'u ila tauhidi ya kira zuwa ga tauhidi malai ce wa dalilu dalili akan wannan magana da malam yayi qauluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ka lulluba da abin lullubuwa ko da bargo ko da zane ko da sauransu qum fa anzir ka tashi kai gargadi ka qum fa anzir kina a aike shi ya zama to rasul ne wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake tufafinka ko kuma ka tsarkake ayyukanka daga shirka war rujza fahjur ka nisanci gumakai wala tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir mali ce ma'anar qum fa anzir yunziru an shirk ya tashi gargadi akan abar shirka wa yad'u ila tauhid ya kira zuwa ga tauhidi wa rabbaka fakabbir azimhu bit tauhid ka girmama ubangijinka ta hanyar kadaita shi wasiyabaka fatahhir ay tahhir a'malakum ani shirk ka tsarkake ayyukanka daga shirka war rujza fahjur haka kuma abin da ya shahi gumakai al asnam yake cewa wa hajruha kaurace wa su gumakan nan tarkuha barin su gaba daya wal bara'atu minha kuma da yin baram baram rabuwa da su gumakan wa ahliha da ma'abuta gumakan ma mushrikai su ma ba kai ba su maliki ta akhadha ala hadha 10 sinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara goma yana kira akan haka yana kira ila tauhid zuwa ga ɗayanta allah sai ce wa ba'dal ashiri bayan shekaru guda goma nan kuma urija bihi ila sama sai aka yi sama da shi isra'i da mi'raji da aka yi wa furidat alaihi as-salawatul khams aka farlanta mashi salloli guda biyar wa salla fi makka ta thalatha sinina manzalla ya yi shekara uku yana sallah a garin makka wa ba da ha umira bil hijira ta ilal madina ba haka aka umarce shi akan yin hijira zuwa garin madina to me yake cewa hijira mali ce wal hijratu al intiqalu shine mutun ya tashi ya curu min baladi shirki daga garin shirka ila baladil islam zuwa ga garin musulunci wal hijratu ita hijiran da ake jin labarin ta faridatun farilla ce ta tilas ala hadhihi al umma akan wannan al'ummar min baladi shirki ila baladil islam daga garin shirka zuwa garin musulunci idan ka ji abubuwa sun yi tauri an hana ka bauta wa Allah sai ka ƙara gaba inna ardallahi wasi'a mala ce wahiya baqiyatun kuma ita hijiran nan tana nan wazzazziya ce akwai ta ila an taquma sa'atu har zuwa tashin kiyama والدليل قوله تعالى دليل أكان حكا فدرش مدوكا كين سركي إن الذين توفاهم الملائكة كاغا ودن الملائكة سكزو أمسر رايكنسو سنا حاد ظالمي أنفسهم سن ظالم تكنسو قالوا فيما كنتم sai mala'iku su tambaye su me ya ajiye ku a wannan wajen ana shirka ana kaza ana kaza qalu kunna mustad'afina fil ard sai su ce ai mu mun kasance an raunana mu a ban kasa ba mu da ƙarfi bayan da zamu yi mala'ikun nan sai su ƙwara musu da cewa qalu alam takun ardullahi wasi'a wai shin ƙasa Allah ba tana da yalwa ba fatuhajiru fiha ku hijira mana in kaji inda baka iya bautawa Allah kaji inda zaka iya bautawa Allah ka zauna ko cikin daji ne fa'ula'ika ma'awahum jahannam Allah ya ce irin waɗannan mutanen da ba su yi hijira suna zaune a ardul kufur makoman su wuta ce wa sa'at masira kuma tir da irin wannan makoma illal mustad'afin sai in banda masu rauni an toga cewa su kenan wanda bayya iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha minar rijali wan nisa'i na daga cikin mazaje sun tsufa ko busu da daman da za su tahi wan nisa da mata wal wildan da yara kankana la yastati'una hilatan ba su da wata dubara akan yin hijira wala yahtaduna sabila kuma ba sa iya gane hanyar hijira to irin waɗannan mutanen su fa'ula'ika asallahu an ya'fu anhum tabbas Allah zai yahe musu wa kana Allahu afuwan ghafura Allah kasance mai yawan yahiya ne mai yawan gafara ne wa qawluhu ta'ala ya ibadiyal ladhina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'atun ƙasata Allah ce tana da yalwa fa iya ya fa'budun duk inda kuka tsanci kanku ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka in ka ji inda baka iya bauta ka yi gaba ba dole sai wuri kaza ake bauta wa Allah ba al-imam al-baghawi Allah Allah ya rahama gare shi yake cewa sababu nuzuli hadhihi al-aya fil muslimina alladhina bi makkah sababin sabkan wannan ayar akan musulmai da suke garin makka ne lam yuhajiru bu su hijira ba nadahumullahu bismil iman Allah ya kira su da sunan cewa ya ibadiyallazina amanu amma malik yace wa dalilu alal hijrati min as-sunnati qawluhu la tanqati'u al-hijra manzo Allah yace hijira ba ta yankewa hatta tanqati'a at-taubatu har sai tuba ya yanki mun sani kuma tuba baya yanki har sai ran da rana ta hoto daga mahadanta sai manzo Allah yace wa la tanqati'u at-tauba tuba ku baya yankewa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta hoto daga inda take fadawa yanzu mazalla ya yi hijira falan mastakarra fil madina lokacin da ya tabbata a garin madina amara amara bi baqiyati shara'i'il islam sai umarni da sauran shari'o'i wanda suke abubuwan suke na musulunci ne misalin zakka misali azumi misali hajji misali kiran sallah wa ba'daha bayan haka kuma wal amru bil ma'ruf sannan kuma da umarni da kyakkyawa wan nahyi anil munkar da hani akan mumuna wa ghairi dhalika min shara'i'il islam da wasu haka daga cikin shari'o'i wanda suke na addini ne akhadha ala hadha 10 sinin ya ɗauki shekara kusan goma manzalla akan haka wa ba'daha tuwfiya ba haka manzalla sallallahu alaihi wasallam Allah ya kadata mashi rasuwa salawatullahi wa salamuhu alaihi amincin Allah ya tabbata a gare shi sallallahu alaihi wa sallam wa dinuhu baqin addinin shi iya nan gashi nan wazzazze har yau ana yi kuma za a yi a gaba insha Allah ta'ala wa hadha dinuhu maliki cewa wannan shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la khaira illa dalla al-ummata alaihi babu wani alheri sai da ya nuna wa al'umma shi wala sharra illa hazzaraha minhu babu wani sharri sai da yawa mutane gargadi akan shi wal khairu alladhi dalla alaihi alherin da manzalla ya nuna wa mutane shine at-tauhid dayanta Allah a cikin bauta wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu da dukkan dangin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi sannan kuma wa sharru alladhi hazzara minhu amma kuma sharrin da manzalla ya ja hankalin mutane akan su nisance shi shine ashirk shine shirka ga Allah subhanahu wata'ala wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu da dukkan abin da Allah yake kyamar shi kuma Allah madaukakin sarki yake kin shi to wannan manzo Allah ya kwatanta wa mutane kar su yi shi sannan kuma ya musu umarni akan ga abin da za su yi na tauhidi ba'athahu Allah ila an-nasi kaffatan Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya gaba daya وافترض الله وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الا يفرلن تيو من زلا داء اكن دكان ثقلين سوني الجني da mutum dalili akan wannan maganar Allah yake cewa qul ya ayyuhan nasu ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba ɗaya haka kuma wa akmalallahu bihi din Allah ya cika wannan addinin tab bai buƙatan ƙarin mai ƙari dalili akan haka Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum daga yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na yarda addinin musulunci na yarda muku da shi shi shine addinin ku wa dalilu ala mautihi dalili akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu qauluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki innaka mayyitun lalle kai zaka bar, bar duniya zaka mutu wa innahum mayyitun kuma su ma wanda suke saba maka akan abin da kai umarni su ma za su bar duniya kaga dalili ne akan cewa yana mutuwa summa innakum yawmal qiyamati sannan ku in gaba ɗayan ku gobe kiyama a wajen ubangijin ku takhtasimuna za ku kai karan juna kenan a can za a bayyana cewa wane yake daidai wane ba daidai ba wan nasu idza matu yub'athun sannan iya daga cikin aqida wajibi ne mutun yarda cewa mutane in sun mutu za a tayar da su wad dalilu ala zalika dalili akan haka minha khalaqnakum daga cikin ta ita ƙasar nan daga ita muka halicce ku an fara halitta annabi adam daga ƙasa wa fiha nu'idukum kuma in kun mutu cikin ta zamu maida ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin kasar zamu tayar da ku wani karo na daban in ku aka tai gobe kiyama wa qawluhu ta'ala wallahu anbatakum Allah ya tsirar da ku min al-ardi daga kasa nabata tsiraswa thumma yu'idukum fiha sannan kuma zai maida ku cikin ta wa yukhrijukum ikhraja kuma zai huto da ku hutowa wa ba'da al-ba'si malaikata bayan yanzu an tayar da mutane ga mutane a tsatsaye fa idahum qiyamun yanzurun a gobe kiyama an yi wurjan wurjan ana kallon juna me zai biyo baya malai cewa ba'dal ba'si yanzu bayan an tayar da mutane muhasabuna za a yi hisabi wa majziyuna za a musu sakamako bi a'malihim a ɗoriya akan aikin da suka aikata a nan gidan duniya dalili akan wannan maganar Allah yake cewa li yajzi alladhina asa'u bima amilu Allah zai sakanta wa waɗanda suka munana da abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna Allah zai sakanta wa waɗanda suka kyautata da kyakkyawa ita ce gidan aljanna malai cewa man kazzama bil abbil ba'thi duk mutumin da ya karyata tashin kiyama kafara kawai ya kafirta bat dalili akan wannan maganar ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa za'amal ladina kafaru sun raya waɗanda suka kafarta allan yi ba'asu cewa wai ba za a tayar da su ba kul ka faɗi musu bala e wa rabbi na rantsi da ubangiji na la tub'asunna tabbas sai an tayar da ku thumma la tunabba'unna sannan kuma tabbas za a ba ku labarin bima amiltum abinda kuka aikata a nan gidan duniya wa zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah wa arsalallahu jami'ar rusuli Allah ya aiko da manzanni gaba ɗaya mubashirina suna bada albishiri da wanda ya tauhidi gidan aljanna wa munzirina kuma suna bada gargadi suna jan kunni da da, da yi mutane kashedi da hattaransu da ahirkinsu akan su yi shirka in kuma suka yi shirka nan to gidan wuta dalili akan wannan magana Allah ke cewa rusulan manzanni ne Allah ya turo mubashirina suna bada albishiri ga wanda ya kyautata wa munzirina kuma suna ba, suna gargadi ga wanda ya munana li Allah ya kuna linnasi saboda kar dan adam ya samu wata hujja a wajen Allah ba'adar rusuli bayan an aiko manzanni ka ce ai ba mu sani ba ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza wa awwaluhum harkon manzanni shine nuhun alaihi salam annabi nuh alaihi salam wa akhiruhum man karshen su kuma shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dalili akan annabi nuhu shine harko anna ala anna awwalahum nuhun alaihi salam qawluhu ta'ala inna auhayna ilayka Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kama auhaina ila nuhin kamar yanda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu sai ya ce wan nabiyina min ba'dihi da annabawa wanda suka zo bayan shi kere shi na harkon su wa kullu ummatin kuma dukkan al'umma ba'atha Allahu ilaihima ilaihim ilaihim ilaihima rasulan kuma dukkan wata al'umma Allah ya aiko da manzo ilaihim rasulan Allah ya aiko manzo zuwa gare su min nuhin tun daga al'ummar annabi nuhu alaihi salatu wasalam ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan manzan ya amuruhum bi ibadatillahi wahdahu yana umurtan su ne akan su bautawa Allah shi kadai wa yanhahum an an ibadati taghut yana hana su akan bautawa duk wani abin da ba Allah ba dalili akan wannan magana ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala qad haqiqa ba'athna mun aiko fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan manzo wannan manzan me yake yi ani ibudullah yana kira ne akan abautawa Allah wajtanibu taghut an nisanci dagut sai malaka cewa waftarada Allahu ala jami'il ibadi al-kufra bi tagut Allah ya farlanta wa gaba ɗayan bayi su kafirce wa dagutu wal imanu billahi kuma su yi imani da Allah su kafirce wa dagutu su yi imani da Allah to yanzu me ake cewa at-tagut shine al-allama ibnul qayyim Allah ya rahama a gare shi Muhammad dan dan Abubakar yake cewa at-taghutu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu shine abinda bawa ya ƙetare iyaka akan shi min ma'budin na abun bauta ne aw matbu'in ko wani abun bi ne malamin ka ne ko shehunka saboda azarbabiya sai ka duka ɗauko abubuwan suke haƙƙin Allah ne kana ajiyewa ana aw muta'in ko kuma wani abun da ake yi wa da'a sai ka wuce gona da iri malai ce wa tawaghitu kathiratun su kuma dagutun nan da yawa ne abubuwa ne da yawa wa ru'usum khamsa amma kimakiman a cikin su manya manyan guda biyar ne iblisun la'anahullah iblis Allah ya tsine mashi albarka yake cewa man abada wa man ubida da duk wanda aka bautawa huwa radin yana halin yarda kana kallo kayi kememe kayan mursisi ana maka sujada ko ana maka ruku'i ko ana dora maka wasu haƙƙin da ka san haƙƙin Allah ne ka kyale to kai ma dagutu ne sannan kuma wa man da annasa ila ibadati nafsihi mutumin da ya rika kiran mutane akan azo a bauta mishi shi ba dama ne shi kaza ne shi kaza ne shi ma dagutu ne wa man idda shay'an min ilmi ghaibi duk mutumin da ya da awan cewa ya san abin da zai faru gobe ko an jima ya duwo maka ya maka wane ne wannan shi ma dagutu ne haka kuma wa man hakama bi ghairi ma anzalallah duk wanda zai hukunci ba da abin da Allah ya sabkar ba shi ma wannan dagutu ne waɗannan su ne a tsawarit guda biyar guda wanda ma ya ambata anan والدليل أما أنا أكوي الحكم بغير ما أنزل الله أكوي حالات na darura wanda galibi zaka samu kasashen mu suna ciki a irin wannan halin ba za a ɗauko kafirci a ɗora mutum ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sannan kuma ad-darurat tubihu al-mahzurat laysat al-ibaha amma dai kamar ana cikin wani hali ne na babu yanda za a yi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin Makka da shi da sahabbai aka yi ta abubuwan da ba shi wasu Abuja da suka ta sheke ayyusu da suka dama ɗakin Ka'aba ma iya cike da gumakai amma ba a ce bari a yi kunan bakin wake ba ko a yi kundun bala kuna makamancin wannan li kulli shay'in waqtuhu komi iya da irin lokacin shi ai ta karantar da jama'a dai zamantu sun karantu idan jama'a suka karantu automatikiyan abin sahal jiddan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawwana garin Madina kamar da muka muka muka wuce a baya Malik cewa dalili akan wannan magana la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini kai za ka yi kira za ka yi wa'azi ka yi su shiryu ka su shiryu wannan al'amari na ubangiji Malik ce Allah yake cewa qad tabayyana rushd haqiqa shiriya ta riga ta bayyana min al-ghay da game da abin da yake bata ne faman yakfur bi tagut duk wanda ya kafirce wa tagut na aka ambata a baya wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa haqiqa yayi ruku da igiyar take managarciya mai karko وما لا يتي وهذا معنى لا اله الا الله وانا شيء معنى لا اله الا الله وفي الحديث يازو a cikin hadisi ra'sul amri kan al'amarin rayuwa gaba ɗaya shine al-islam musulunci shi kuma wannan musulunci amuduhu gimshikin musulunci shine as-salat ita ce sallah wa zirwatu sanamihi kaiwa cikashi da tumbatsa shi musuluncin da gogewa shi ƙarshe shine al-jihadu fi sabilillah yin jihadi dan ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala mali ce wallahu a'lam وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله منذ قرشان الأصول الثلاثة إن شاء الله زام دسد القواعد الأربعة أتكين زمان قبل